to bismillahir rahmanir rahim na'am na zama ta shigo qad jaddattuka wa qad jaddattu lakal izna to a cikin dai wannan wasiƙa shehi yake cewa wa qad jadattu lakal izna haƙiƙa na sabanta maka wato na jaddada maka izini fi qira'atil awal a cikin wato fi qira'ati a cikin karatun aurad wato cikin karatun muridai allazimati waɗanda suke abin lazimta da waninta wa fi talqiniha da kuma cikin lakana ta ga wanda yake bukata da kuma nayi jaddada maka izini a cikin koyar da ilimi da shiryar da halitta da nasiha lahum a gare su wa tarbiyatihim da kuma tarbiyar su an barka da wani assalamu alaikum mun lafiya ya himma an dawo ne dazu ka dawo alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wallahi an dawo lafiya to alhamdulillah ya aka iske gida to alhamdulillah masha Allah Allah sakar alkaini Allah sakar alkaini masha Allah na gode sosai na'am wa tarbiyatihim da kuma yi masa tarbiya bi adabi dariqatina da ladubban dariqan mu az-zahirati zahira wal batinta da batina wa alaika bil indimasi fi sheki kuma na hore ka da shafuwa a cikin shehu hatta la tara linab suka har ba za ka gani linab suka ga kanka ba tasirin wani tasiri ma a tare da shi domin shi shehi fi dariƙa tana a cikin dariƙan mu shehu tijani shine shehu tijani la gairu ba wani ba wato shine ka ringa ganin cewa kawai ka shafi kowa da kowa ba shehu tijani ba wa salamu alaikum wa salamu alaikum wasallim li ala kulli man laqita sannan ka gaishe man abisa dukkan wanda ka gamu da shi min manyan tamila dariqa tana ga wanda ya jingina ga dariqan mu eh na'am kal mufassiri kaman mai fassaran nan habibullahi sok shine habibullahi sok kuma ma'awud wanda ke tare da shi min mustafa jam daga mustafa jam da wasunsu da ma abisa yan uwanka waɗanda suke wa muhibbina da masoyanmu alhamilul kitabi wanda yake mai ɗauke da littafi ma'ana mahaddacin qur'ani shine danuka jatara eh danuka jatara wa ala sa'ir ahli hadarati da makai sauran ahalin hadara gaba ɗayan su kowane bi ismihi da sunan shi wa aini da ainin sa ka gaishe man da shi wa yusallimu alaikum jami'ul ikwani wato wa yusallimu sannan kuma ya gaishe ya gaishe a wato ana gaishewa a gare ku gaba ɗayan ƴan uwa duk ana gaishe da ku gaba ɗayan ku ina gaishe da ku wa ma darahuna da wanda ya abku a nan gurin ba da kun bayan ku to illa alkhairu sai dai wato wa ma darahuna ba abin da ya abku a nan gurin ba da kun bayan ku illa alkhairu sai dai alkhairu wa ma mata min al'ayani wa ma mata min al'ayani ba adakum illa ammana abubakar mai wato babu wanda ya wafati min al'ayani daga shugabanni ba a dukun bayanku, illa ammana, sai dai ammin nan namu shine abubakar mai, wa Muhammadakum da kuma Muhammadu, wa Muhammadu da Muhammadu kam, Muhammadu kam, namu su ne kawai suka yi wa fati, wa salam shine ce, assalamu alaikum. Waka taba Aliyu Sisa, Aliyu Sisa shi ya rubuta min imla'i shekana daga imla'in nan na shehun wato shehu na faɗa yana rubutawa wanda yake tsanin mu ilallahi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a sheki Ibrahim bin Alhaji Abdullahi Tijani eh li ihda ashara ga wato goma sha ɗaya kalau wato kalauna da suka keɓantu min rabi'i sani daga rabi'u sani am shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da biyu da baldati kusa a nan garin kusa waminha yana da gare ta lil arifil kabir ga arifi wanda yake mai girma alfani wanda ya kare fi mahabbatin lahi a cikin soyayyar Allah wa rasuli da manzansa wa shaiki da kuma shehu annadabi wanda yake masani ash-shahir wanda yake shahararre malika so shine malika so yace alhamdulillahi allazi tabargo ya tabbata ga Allah wannan da kala yake fada fil kitabil muhkami a cikin littafi wanda yake mai tarin hikimomi wanda yake abin kyautatawa yace ya ayyuhal ladzina amanu ya kodan da kuka imani in tansurullah in kun ka taimaki Allah yansuru kuma Allah zai taimake ku wa ya tabbata kadamukum kuma zai tabbatar da daga dagan ku wa salatu wa salam salatu ala da amincin Allah man kudiba wato ya tabbata a bisa wanda kudiba aka ambace shi da wa innaka ala kulqina abim summa bi sannan kuma aka ambace shi da fastaqim kama umirta wa huwa al-hadi ila siratin mustaqim wato ka daidaitu kamar yadda aka umarce ka wa huwa al-hadi shi mai shirwa ne zuwa tafarki madaidaici wa radiyallahu an al-katami tijani wato yarda Allah tabbata abu sashe tijani allazi awsal muqaddimin wannan da yayi wa muqaddamai wasiya wasaya wato wasiyoyi daban-daban za'idatan masu daɗuwa ala wasail muridina abu sawasiyan nan ta muridai wal wasilina da kuma wasilai amma ba'at yake cewa amma ba'at fa inni radin wato ni na yarda wato radin na yarda ga jama'an nan manya manya al muqaddimina na muqaddamai al muntamina lana waɗanda suke da dangane da mu gayatar da na da su matukar yarda da haka ina roƙo Allah madawakin sarki an ya tawalla anni majazatihim ya jibinta daga gare ni sakamakon su da kuma saka masu dai daga gare ni fiddare ni a nan duniya da lahira ma'ana Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi da sakayya daga gare ni wato bi fadlihi da falalarsa usikum sanan ni ina muku wasiya wasata muhibbin wasiyan nan ta masoyi mushfiqin mai tausayi nasihin lillahi billahi nasiya ta dan Allah da Allah wahiya shine an yaqumu jami'an ala saqil jibciwa da dukkan ku wato ku tsayu gaba ɗayan ku a bisa makengaman nan ta kokari fi irshadul ikwani a cikin shiryar da yan uwa wa manasahatihim da kuma yi masa nasiha fi dini a cikin addini wa dariqi da dariqa dawwami ba da tabdi'ati anfusihim bayan farawa da kawunan su bayan faruwan nan ta kawunan su ko kuma bayan bayyana nan ta kawunan su wahiya shine Allah ya muru bi shay'in kar wato kar ku yi umarni da wani abu wato kar su yi umarni bi shay'in da wani abu illa ba da an yazbaku ilai sai bayan su sun riga zuwa gare shi sannan za su yi umarni da wani abu ma'ana shine ba da an tabdi ata an fusihim din bayan su sun fara yin wannan abin sannan kuma sai su kira a zo a yi wannan abin eh yace wala yanzajaru anhu wala yanzajaru anhu sannan kuma kar ku yi wala yanzajaru kar ku tsawatar daga gare shi wala ya takasalu kuma kar ku yi kasala daga gare shi to sai jam'un kabirun jama'a da yawa sai su faye dillu sai su bace bihim da shi hakan ya zama cewa kai baka abu kuma kana kiran mutane su kuma kana kasala akan shi ba a san kasala falashiya a darar bil amat yace babu wani abu mafi cutarwa ga amawa min zallatal akabir daga tuntuɓen manya manya manya idan suka yi tuntuɓe to shi kuma ama su ma hisi tai ni mana shine yace Allah ya mana rangwame wa iyahum da su wala ya kada kulu wasala bainahum kuma kada Allah ya yanke saduwa tsakanin su da kuma tsakanin koyin su bi zalikal madad to sai madadi yanke da hakan dan anum da gare su da kuma mabiyan su yace duk wani babba fi mahallin a cikin wani bagire bari lazimul zawiyata ya lazimci zawiya a khamsi a cikin lokutan salloli guda biyar da kuma yamma lil wazifati dan wazifa ko da kau ya kance shi kadai ne idan ya aikata jarama to babu laifi wato Allah zai hore mashi wanda zai kasance tare da shi da ikon Allah da karfinsa wasunu sanan kuma ku kiyaye asararukum asararanku ko da ko da asararai ne na abin rataya da duniya ne cewa da duk wanda ya ɓoye sirrinsa ya mallaki lamarinsa saboda da haka kula zance haƙuri da yarda bil makaduri da abin gwargwado wata hadu sannan kuma ku ringa kyauta kuna hadiya wata habu za ku soya tsakaninku sannan ku ringa ziyara fillahi cikin Allah sannan ku ringa zama dan Allah ku ringa ba da kyauta dan Allah sannan ku da zamci hidimta wa shehunnai da soyayyarsu domin cewa su suna cewa manista kadamnahu manista kadamnahu duk wanda muke neman hidimarsa to za mu gabatar da shi ma'ana manista kadama duk wanda muka nemi hidimarsa ya hidimta to kadamnahu za mu gabatar da shi wala ta kaɗa'u don haka kar ku yanki kada ku yi baya-baya kada ku yi hasada kada ku yi kiyayya kunu ibadala ku zamo bayan Allah ya kiwa nan ƴan uwa haka nan kuma a bisa dukan wani babba fi madinati a cikin madina kiwani da ƴan uwa suka yawaita a cikin ta zawiyatan su dage su gina zawiya da ta yi daidai da halinsu da kuma halin garin nasu sannan su tsayu a cikin rayata bisa salawatul kamsu da salloli biyar ya ummu fiha au yuwalli imaman fiha wato ya ummu fiha wanda a zai shugabance ta ma'ana zai jagorance ta au yuwalli imaman ko kuma a jibinta mata wani liman eh shine ya ummu fiha a sanya wani liman wanda zai ringa wanda zai ringa jan sallah a cikin ta ko kuma a jibinta wani dai shugaba fiha a cikin ta yusalli bihim da zai ringa yi masa sallah wala ya takallafu huwa shi kuma kada ya ringa sabawa aidan koma cikin zance ana salata daga sallah a cikin ta wa in kana yumkinu an yaj'ala kullu kabiran aminan li zawiyatihi wa in kana idan ya kasance yumkinu yana yiwuwa an yaj'ala kullu kabiran a sanya dukkan babba aminan amintacce li zawiyatihi ga zawiyarsa idza ata zamanin idza ata zamanin idan zamani ya zo minal maisurati daga maisura ya jama'ul ahbab sannan ya tattara masoya ba da kullu zikirin bayan kowane zikiri ranar juma'a faranka eh shine faranka ko kuma kowane ala qadar daqati a bisa gwargwadon ikonsa litasta'inu bi zalika dan su nemi taimako da hakan a bisa gyaran zawiya kalfurshi kaman shimfiɗa wani hawi zalika da makamancin haka sannan kuma na yi izini a gare ku a cikin haka na umarce ku bihi da shi da ku da yin tawakkuli watawaggala fi ma ta kudu fihi al'amatu min al'iradi alallahi fi ma sannan kuma wa iyakum na hane ku na hane ku wattawakkula da yin tawakkuli wattawagula da kuma wannan shagaltuwa an gane ko ma'ana wasan banza fi ma ta kuda a cikin abin da yake sanyawa ta kudu ka kutsa fihi a cikin wato fi ma ta kudu fi al'amata a cikin abin da ama suke kutsawa a cikin sa min al-iradi daga kauda kai alallahi daga Allah subhanahu wata'ala a cikin abin da wato maqadir a cikin abin da kaddarori take gudanarwa da shi sannan kuma kar ku nuna na zato billahi da Allah wala bi ibadi ko ga bayansa wala bidari ko kuma da zamani domin Allah subhanahu wataala shine zamani la farqa fi zalika babu rabewa cikin wannan tsakanin abin da ya shuɗe wa masu yati da abin da kuma zai zo min alwuqufi babila sanan ku yawaita daga tsayuwa a kofar Allah da addu'a ga kawunan ku da kuma masoyan ku kasatul ibada ma kasawan ibada wato da dukkan kasawa na bayin Allah da kuma dukkan su sanan na gode ku da yawaita yin salatul fatihi wato mafi karancin abin da yake a bisa mutum ɗaya minkum daga gare ku akabir ya ku taron manya manya sittata alafin shine karen da salatul fatih dubu shida sabahan da safi dubu shida shine mafi akalla da misalin haka masa'an tofa haka kuma misalin wannan kuma da yamma ma haka dubu sha biyu kenan a kullum eh akalla kenan fa wa akallu nawafilukun sana mafi karancin nafilolinku kamar suna raka'ata raka'a hamsin bainal yaumi tsakanin wuni wal lailatin da dare wato cikin abin da ke tsakanin farilla wa nafili da nafila kiman lam yushtagil bi shu'unil qalbi shine wato wannan a haƙƙin wanda bai shagaltu ba da lamarin halitta eh yawa kaga an ware wannan wai mun dan fito kenan kadan kenan eh shine ce katta dare su kaman bara karatu yawa yawa yawa in kana da bara karatu ka fita wannan eh wani irshadi da kuma shiryarwa wai da na ce to ni yanzu duma ba wahala take min ba a kullum ɗari ma yanzu aiki Allah ya duma wahala take min to sai zai da Allah mana afuwa malam kaji wal irshad da shiryarwa wa alaikum bi ma'at bi ma'atin kuma na umarce ku da ɗari min salatul fatihi da salatul fatihi hadiyatan li maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda zai zama hadiya ga maulan manzala sallallahu alaihi wasallam wa alfin min ya ladi da kuma wato dubu daga ya ladi fa sabahan wa masan safa da yamma wa alaikum bima bima ataini min salati sanan na aure ku da 200 daga salatul fatihi kowane daren juma'a wa alaikum sanan na aure ku bi sadaqati da sadaqa kabzatan koda gurasa ce kulli yawmin kowane rana au aqallu kuma fi karanci au kasar kuma fi yawa wa alaikum na aure ku bi ta'azimin shurafa'i da girmama sharufai wa ahalin lahi da ahalin Allah wal auliya da waliyai wal mashayikh da shukunnai wal ulama'i da malamai wa talabatul da kuma ɗaliban ilimi wa alaikum sanan na umarce ku bi ta'azimi kulli man qaddama hu shaykhukum na hore ku da girmamawa dukkan wanda shehun ku ya kaddamar da shi inna zalika domin haka min ta'azimi yana daga girmama shehun ne ta'zimul wa ta'zimul ashaki girmamawa shehun nai min ta'zim yana daga girmamawar Allah fi zalika a cikin haka akwai fawzu daraini wato rabo na gidaddaji duniya da lahira wa abshiru ku yi bishara wato ku yi farin Inna ciki qala fi hakika Allah kitabihi- madaukin sarki ya faɗa cikin littafin sa wala nablu wannan kun bishe lalle za mu jarabce ku da wani abu min alkaufi daga tsoro wa ju'i da kuma yunwa wa naqasin da tauyewa min al'amwali daga dukiyoyi walan fusa da rayuka wa samarati da yan itatuwa wa bashir sabirin amma kai wa masu bishara wato kai wa masu hakuri bishara allazina idza su ne waɗanda idan musiba ta same su za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wannan wato salawatun falala daga ubangijin su ta tabbata a gare su wa rahmatin da rahama ulaika hum wa ulaika humul muhtaduna waɗannan su ne shiryayyu wala alla nakasa la'alla na kasar samarati wato tauyewar 'ya'yan itatuwa akirul bala ƙarshen wato ƙarshen bala'i almutaradifat fi hazihi sinina wato shine mutarabifa abinda zai ta jerantuwa a cikin wannan shekaru
alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin wa ta'awanu fi kulli ma qasartum wato ku yi taimakekeniya a cikin dukkan abin da kuka nufa bittifaqi da haduwa alkalimati wato da haduwar kalma daya kowane ya yadda bayyana jama'a ta rahmatu domin jama'a rahama ne walqatu rabuwa da su kuma azaba ne wallahu ta'ala wato Allah madaukakin sarki shi muke roko an yatawallana wato wallaha ta'ala ne wallaha Allah madaukakin sarki muke roƙo ne tawallana ya jibince mu wa ya tawallakum kuma ya jibince ku fa huwa ya tawalla salihin shine wanda yake jibinta salihai wassalam wa kataba aliyu sisa aliyu sisa ya rubuta bina hasan min imla'i muhibbukum wa nas- wa nasihikum daga shibtan nan ta masoyinku mai maku nasiha shekana wasilatana ila Allah shehun mu mu kuma tsanin mu zuwa ga Allah a Sheikh Ibrahim bin Alhaji Abdullahi At-Tijani na fa'ana Allahu bihi wa ahbabina amin shi ma a kusa shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da uku a rasa hallahu Allah ya kiyaye ta min kulli ba'asin da dukkan tsanani wa bu'usin da tsanani dai Mm. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi allazi ko ana za a tashi Mm, okay.